الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na mako mako ran Lahadi kenan a yau muna nawa ne ga watan musulunci 27 ko to tunda ya kai 27 ga watan Zulqa'da wata na 11 kenan a jerin watanni na shekara ta musulunci hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 na turawa nawa ne 25 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 dukkan alamu kenan tafsiri guda ya muna saura bayan wannan tunda wata mai kamawa goma gare shi sai sallah kenan za a yi abin nan guda kenan insha Allah ta'ala to a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 28 a aya ta 27 zuwa 28 sai lokaci ya muna halinsa saboda akwai su bayanai masu muhimmanci da muke son mu gabatar a ƙarƙashin ayar to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya ta 27 zuwa da 8 a cikin suratu Yunus a shafi na 212 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ya ce wa yau mana shuruhun jami'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون نعم كما يد مكسني ana gabatar da takaitattun bayanai kafin a fara tafsiri akan matsaloli na zakka na zamani ko ba haka ba wanda kuma mun yi nisa cikin waɗannan bayanan insha Allah ta'ala wata rana za mu kai ƙarshen su to yau za mu ɗan taɓo kaɗan satin da ya gabata ba mu samu damar yin bayani ba saboda bayani da ya zo kan sallar idi haka ne ko to in muka dibi istismar na amwalu zakka an gane ko yadda matsala shin ya halatta a yi kasuwanci da kuɗin zakka a haɓaka su? Wannan shi ne tambaya. to wannan yana ɗauke da mabahas guda uku. Mabahas na farko istismaru amwalin zakka. Na biyu takalifu istismar amwalin zakka. Nauyin da yake ratayuwa akan wannan sai zakatu malil zakatil mustasmir. an gane ko ko mustasmar. Zakkar dukiyar da an kai kasuwanci da ita wa za a ba ita an gani ko to dole kafin ai bayanin istismaru amwalin zaka za a rarrabe shi yadda za a fahimci mas'ala abu na farko shin ya halatta ayi ayi istismaru amwalin zaka kasuwanci da dukiyar zaka in an tara ta min qibali min qibali malikil mali ya zamanto wanda ya fitar da zakkar shine zai juyawa da dukiyar aw wakilihi ko ko wanda ya wakilta ya ba wani ya wakilta shi ya ce je kai kasuwanci da wannan kudin zakka ne to sai malamai suka ce sai an samu matsaloli kafin wannan na farko hukmu ta'khiriz zakka shin ya halatta a jinkirtar da fitar da zakka tunda daga nan ne za a samu shin ana iya rikewa dukiyar don a yi kasuwanci da ita waɗansu malamai sun tafi cewa ita zakka ta jibu alal fauri kai tsaye za a fitar da ita don haka babu zancen a ce ma ba a raba ta mabalanta dama a ajiye kudin a yi kasuwanci da su waɗansu malamai suka ce a'a inna zakata ta jibu alal tarahi wasu suka ce ita zakka ba ta wajaba ba kai tsaye tarahi shine wato jinkirtawa ana iya jinkirtawa la alal fauri hanafiya su sun ka tafi akan wannan da kuma wasu hanabila amma waccan magana ita ce magana ta hanafiya da kuma malikiya da shafi'iyya da kuma hanabila kidan wancan zance ya fi abin nan hujjar su waɗanda sun kace kai tsaye za a fitar da zakka sun kace Allah ya ce wa atu zakata a ba da zakka shi ko al'amrul mutlaq yaqtadi al-fawr ko ba karan bane umurni babu abin da yace a jinkirta kidan ko abin da ya kamata a yi gaugawa sannan kuma sun kafa hujja da hadisi na Uqba ibn al-Harith ina fata an fahimce ni wannan hadisi yana cikin sahih al-Bukhari kitab az-zaka babu man ahabba ta'jil as-sadaqa min yawmiha hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asr manzo yayi sallah da sahabbansa sallan al-asr فأسرع سيئي قوقاوة ثم دخل البيت سيشق جدا فلم يلبث أن خرج بيجما بسيفتو فقلت سينتشي أو قيل له كو أكتشي قال كنت خلفت في البيت تبرا يتشي نابرو أجلانا تبرا التبر سنكتي الذهب والفضة زينار يد أذرها سوء ما التبر قبل أن يضربا دنانير ودراهما kafin a kera su amai da su dirhami da dinari shine at-tibru na baro zinari a gida kenan min sadaqati na zakka fa karihtu an ubayyitahu sai ni kyamaci ubayyitahu in bar shi hayya kwana gidana daga wato albaitu na kenan fa qassamtuhu sai na rarraba shi kaga wannan yana nuna cewa ana mi ana gaugawa fitar da ita bayyata shine ya boye abu wani lokaci wato bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu wata jama'a sai ta boye ghairar ladhi taqulu ba abinda take gaya maka ba ko ghairar ladhi taqulu ba abinda kake faɗa ba sai su je su faɗi wani abu domin taqulu yana koma zuwa ga ta'ifa ko ko yana koma zuwa ga wato manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to sannan sun kace ita zakka daga cikin dalilan su wajabat li hajatil fuqara ai ta wajaba ne saboda bukatar talakawa wa hiya hajatun najiza wato bukata ce kuma da at tabbata ta yanzu yanzu shine najiz da wato zayun ne kenan ko ga mabukata ina zan ci a ce aje duki ai kasuwanci da ita sun ka ce annaz zakata ibadatun tatakarrar ita zakka ibada ce mai maituwa falam yajuz ta'khiruha ila waqti wujubi misliha bai dace a bari ba har wata ta iske wata tunda duk shekara ana samu su ko waɗanda sun ka ce ba sai an gaugauta ba sun ka ce lalle annal amr mutlaq al mutlaq al amr la yaqtadi al fawr sun ka ce su a wajen su da an yi umarni an ce atu zakata baya nufin gaugawa na fata an fahimce ni sun ka ce ba dole ba ne domin akwai sabani a cikin wannan ƙa'ida usuliya an gane ko yawwa sun ka ce ko da kuma umarni yana nufin wato wajibci an gane ko ko da umarni ba yana nufin wajibci ba kai tsaye suka ce to amma akwai maslaha da ake hankalta ma ko da yana nufin wajibi in an ga dukiyar maslaha ne ai kasuwanci da ita sai a je ai kasuwanci da ita to amma dai da aka zo wajen tattauna mas'alar malamai suka ce abin da ya fi a zaɓi magana ta farko a ɗauki dukiyar na a ba mabukata kan mutuwa ta zo ta cin ma baka fitar da dukiyar ba magada kuma ba za su yarda a ce dukiya ce ba ta zakka an gane ko to yanzu sai mu zo zuwa ga hukmu istithmari amwali zakka min qibali maliki shin ya halatta mai dukiya mai kuɗi ya fitar da dukiyar zakka miliyan ɗari sai ya kirba matalakawa sai ya saka hannun jari a wani kamfani sai ya sa da sunan talakawa ya yi wannan hannun jarin kuɗin da duk hannun jarin ya kawo a raba matalakawa wanda ko ya mutu ana iya amfani da shi shi ya halatta ko bai halatta ba sai malamai suka ce wato arrajih adamu jawazi istismari amwali zakati min qibal malik zance mafi rinjayi a wajen malamai bai halatta ba mai dukiya ya saka dukiyar zakka cikin kasuwanci ko da dan amfanin talakawa ne misali sun ka ce an istithmar al-amwali an istithmar amwali zakka yahtaju li muddatin tawila saboda kasuwanci kafin a fara samun riba yana daukar lokaci mai tsawo ko yu'addi li ta'khiri ikhraj az-zakka kaga wannan zai kai ga jinkirta fitar da zakkar ta shiga hannun talakawa wa hadha يضر بالمستحقين kaga wannan zai cuta masu talakawan annahu qad yanshau an al-istismar khasara yana yiwa aje wajen kasuwanci aimi ayi hasara to kudin wa an kai asara na talakawan ko nashi shi mai kudin ah to na uku sun kace anna malaz zaka anna malaz zakati al-mustaf markinan dukiyar talakawa wadda aka yi kasuwanci da ita qad yadurru arbahan dukiyar tana yadurru ba da dadun bane da ra'un ne daga darra ne ya tatso ma'ana zai kawo kudade arbahan zai kawo riba ta'ila asalin ta'ila mai tsawo ana nufin mai yawa tusibul muzakki bi tam'i sai ta sama mai mai kudi kwadayi inda ya saka kudin ya sa miliyan 100 sai an ka zo an ka samu riba miliyan 120 sai ta ba kudin zakka bane wannan kudin shi ne bare yanzu ga miliyan 100 an gane ko to kenan kaga wannan nuna cewa sun kace bai dace ba sai kuma sun ka ce hukum istithmar amwalin zakati min qibali wakili malikil mal hukumcin wato kasuwanci da kudin zakka ga wakilin mai dukiya ya ba wani ya ce je kai kasuwanci da wannan kudin ba shine yayi amfani da wannan ba an gane ko to sai suka ce tunda bai halatta ba ga mai dukiyar yayi kasuwanci da ita balantana kuma ya ba wani ya ce yayi mi yawwa yayi kasuwanci da ita ina fata an fahimce ni saboda mi saboda talaka suna da bukata to kaga sun kace annal wakila kad yakunu shakhsan haqiqiyan yana idan tuwa shakhsa haqiqi mutun ne gashi an bashi wa kad yakunu shakhsan hukmiyan kuma da idan tuwa shakhsi ne hukmi wanda ba mutum bane misali kal muassasat an gane ko kaman muassasat wal wal makatib al khairiyya yana yiwa a ce akwai muassasa ya an ce muassasa kamar wuri ne wanda anka ake kasuwanci da shi wani societe ko kuma almakatibul khairiyya irin wurare na aikin alkhairi na taimakon jama'a kama a ce wani proje a bashi kuɗi sai a ce to yanzu kuɗin nan tunda ONG an ka ba organization su je su yi kasuwanci da shi duk dai malamai sun ka ce a'a wannan bai halatta ba yana halatta ne bayani zai zo idan ya zamanto wanda ya wakilta ko ko mai kasuwancin da kuɗin gwamnati ce in gwamnati ne waɗansu malamai sun ce ya halatta za mu zo insha Allah zuwa gaba mu ga dalilin da yasa an ka keɓance gwamnati daga cikin su wallahu ta'ala a'lam malan Allahumma amin mala a sake mai bai ta aya wa yawma nahshuruhu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
نعم dama mun faɗa babu asbabun nuzul alkhassa a ƙarƙashin wannan aya ko ba haka ba abu na biyu mun yi bayanin almunasaba tsakaninta da ayoyin da suka gabata shine fayyace hukuncin sakamakon kafirai ko ba haka nan bane dama Allah ya ce ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata alhayati dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zamu ba ku labari abinda kun ka aikata bayan labari me zai biyo baya sakamako sai aka fara da masu imani lil ladina ahsanul husna wa ziyada sannan aka je ga kafirai aka ce wal ladina kasabu sayyiati jaza'u sayyi'atin bimithliha kuma aka ƙara fayyace abin da ya shafe su wa yawma nahshuruhum jami'a mun gane wannan to kenan munasaba ta bayyana wa yawma alwawu wancan sati mun yi bayani mai jalali ne ce wazkur kenan ka ambata can kuma mun yi bayani mai addurul masun ya ce khawwifhum ka tsoratar da su ko ba kana bane ko zakirhum ka tunatar da su misali an kaddara shi duk dai zai iya dauka yawma ranar da nahshuruhum za mu tayar da su dama nan ne mas'alan mu take ta zancen tayarwa ita ce ta yi mu da saura za mu tayar da su ai alkhalqa in ji mai jalalaini ma'ana halittu gaba daya jami'an gaba daya za mu tayar da su annunu litta'zimi tana nuna ta'zimin Allah ba tana nuna akwai alloli daban-daban ba domin ranar da za mu tado su musu Allah kinan nan girmamawa take nunawa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah abin bauta guda ne innamallahu ilahun wahid ko ba haka nan bane nahshuruhum kuma mun kace nan zai shafi mi zai shafi fariqaini m- wato mu'minai da kafirai domin ba wai ba wai kafirai ne za a tayar da su ba an yi maganar mu'minai lil ladina ahsanu an yi zancen wal ladina kasabu sayyiati to nahshuruhum nahshurul ladina ahsanu wa nahshurul ladina kasabu sayyiati sannan sai ka yi taglibi janibin zukuri ala janibin ina domin bai ce za mu tayar da mata ba hum na maza ne fil asli amma na akwai karina ba za a tayar da maza za a tayar da mata wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada annakiratu fi siyaqin nafyi tufidu al-umum in ji malaman usulul fiqh da usulul tafsir ba ni ni fada ba Allah ce thumma naqulu lil ladina ashraku sannan za mu ce ma waɗanda suka yi shirka ko ba haka nan bane ثم نقول للذين اشركوا sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka nan ma annunu limi litta'zimi domin ba tana nufin akwai wanda zai yi magana ba wanda ba Allah ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne nan wancan sati mun yi bayanin yadda ake yin jam'u bainal ayat tunda waɗansu ayoyi sun nuna Allah ba zai yi magana da kafirai na tashin alkiyama ba ko ba haka nan bane ha suna nuna Allah ba zai magana da su kuma nan an yi magana da su ko ba haka nan bane wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim ko wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah a ali imran waccan bakar ce to kaga an ce ba za a yi magana da su ba mun ka kawo waɗansu malamai suka ce a'a ana nufin farko in an tayar da su ba za a yi musu magana ba amma in an zo jin hisabi za a yi musu magana kenan zamani wato ikhtalafa zaman wal makan waɗansu suka ce a'a ana nufin ba za a yi musu magana ba magana irin ta rahama amma magana ta azaba ta narko ta tsoratarwa ta firgitarwa ita za a yi musu ita mun gane wannan ko thumma naqulu lil ladina ashraku sai mu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum yace nusiba inji mai jalalin an yi masa nasba bi ilzamu ai ilzamu makanakum muqaddaran waɗanda sun ce a'a usbutu akiruhi ku tabbata a wurin ku kenan tunda wato fi'ilin da za a kaddara mishi sai zama to lazimi da tunda fi'ilin bai ta'addi na sabata tunda shine usbutu ake nufi an gane ko antum ku yace ta'kidul lid damir al mustatir kenan ta'kidi na na damiri wanda ya koru fil fi'li a cikin fi'li al muqaddar wanda za a kaddara li yu'tafa alaihi za a yi atfi gare shi ibn atiya yace antum mubtada ne amma mai abdurul masud yace wannan i'rabi yana da rauni sai dai a ce antum ta'kidi ne na domiri na makanakum domin shi makanakum ismu fi'lu amrin na shi ko ismu fi'lu amrin da fi'lu amrin suna daukar domiri a cikin su in nace izhab ko ban ce anta ba akwai anta ciki asalin shi izhab anta ne kenan ta'kidi na nashi wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata ko ba garan amma in ya ce uskun wa zaujukal jannata ai ba sai ya kawo anta ba ta'kidi ne an gane ko yace to wa shurakaakum da kuma ababen da kun ka bauta ma al asnam duk da yake kalima ta shuraka ba tana nufin gumaka ɗaya ba domin waɗanda aka yi shirka da su jam'i ne na sharik wanda an ka hada da Allah wajen abin nan bauta akwai mutanen da aka bauta ma akwai mala'iku an bauta musu aljannu an bauta musu ko ba haka nan bane to kaga gumaka su gusiya bauta musu ba amma cikin aljannu akwai wanda aka bauta mishi bai yarda da abota mai ba cikin mala'iku akwai wanda an ka bauta musu ba su yarda da abota musu ba an gane ko wa yawma hashuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim a cikin mutane su ma akwai wanda an bauta musu ba su yarda ba ma ba su sani ba wani da ran shi ya nuna ba a bauta ba kowa sai Allah ya mutu aka bauta mishi wani kuma ya mutu ne aka bauta mishi bai sani ba ba ruwan shi da kai wasu kuma sun sani suka bari aka bauta musu idan musu tuba ba za su haɗu da Allah kidan dan haka shuraka akun ba wai al-asnamu da yake dauka ba sai zama to at-tafsir bil misali ne yayi fa zayyalna bainahum mai jalala ne ce mai yazna muka rarrabe bainahum tsakanin su wa bainal mu'minina an gane ko da kuma mu'minnai kama fi ayatin kamar da yazo wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mun ka rarrabe tsakankanin su ko kuma ce a'a muka rarrabe tsakanin muminai muka mararrabe tsakanin muminai da mi da kafirai kuma muka muka rarrabe muka rarraba su da su kafirai da gumakansu kenan sai an ka koma waɗannan na wannan bangaren waɗannan wannan bangaren ban sani ko mun fahimta ba wa sai ya ce wa qala lahum kenan sai suka ce da su shuraka'uhum suka ce ma mushrikai su ababen da aka bauta ma ma kuntum iyana ta'buduna ba ku kasance kuna bauta mu da mu kadai ba ma'ana nan ba suna nufin mu kadai ba ku kasance kuna bauta mu ba ma'ana ba su ba suna nufin kun bauta mu da ba kun bar Allah suna nufin mu din nan ba ku bauta mu ba ma'ana bautar da kun kai muna tare da Allah ba ta yi ba domin asalin shirka ai sai sun hada da wani na kenan ko ba suna nufin ba mu kadai kuka bauta ma kuma ba suna nufin kun bauta mu kun bauta ma Allah ba kun yi daidai ma kuntum iyana ta'buduna kenan ba ku bota muna ba don ku musan kun bota muna ba nan kenan la yufidu al-hasr wa inma yufidu al-i'tina taqdimu al-maf'ul sun kace ma nafiyatun ma kuntum iyana ta'buduna wa qaddima al-maf'ul an gabatar da maf'uli lil fasila saboda fasila karshen aya ya dace da abubuwan da suka gabata don in sun ce ma ta'buduna na kaga bai dacewa da fasila ta ayoyin da suka gabata da waɗanda suke bayan ayar wancan sati mun yi bayanin wannan to wannan shine bayani a takaice game da abin da ya shafi wato wannan aya sai mu wadda ita ce muke son mu ƙare bayani a kanta an gane ko shine zancen hashru da aljaza alhashru shine tayar da mutane kuma da halittu wal jaza da kuma sakamako wancan sati mun dan tabo wani bayani amma a yau zamu kawo bayanin koda a gurgushe in ka diba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a والرد على المخالفين فيها أصفحة تدري بير da ashirin da uku ya kawo wata matsala bayan wannan kuma akwai bayanai waɗanda za mu ƙaro da su waɗanda ba cikin littafin suke ba don kawai ne diba bai ga sauran bayanai bai ce a'a na ce duk ana samun su anan sai suka kawo matsalar hashrul baha'im ta yadda albaha'im su ne dabbobi kenan jam'i ne na bahima wal iqtisasi li ba'dha min ba'd shin za a yi kisasi a yi musu sakamako hakikatan shan hakika ne walaysa bi kinayatin alil adl tam ba yana nufin ba a'a da Allah ce za a taddo dabbobi kawai dai dan yana nuna adalcin Allah ne ba wai za a tado su bane ba haka ake nufi a'a za a tado da su ina fata ana fahimta ta wannan mas'ala zaka same ta ne akan ka'idar al aslu asli hamlul lafzi ala zahirihi za a doki lafazi akan zahirin ma'anar shi hatta yarida sai an samu dalilun dalili ya zo shi ne yari da dalilun kenan dalili ya zo sarifun wanda zai juyar da dalilin ko lafazin ilal ma'anar mu'awwal ga ma'ana wanda za a tawili kenan duk abinda a cikin qur'ani asalin shi menene hakika ne dan haka baka cewa a'a da Allah ya ce wa idhal wuhushu hushirat dabbobi za a tado su wani sai ce a'a ba ana nufin za a tado dabbobi ne Allah yana nuna kenan zai cika adalci gaba daya ma'ana ko da dabbobi an tado su ran sai musu kisasi ba haka ake nufi ba tado su za a yi sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wama min dabbatin fil ardi ko wala ta'irin illa wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun za a tado da su kuma ya dancan dabba ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma a cikin suratul shura aya ta 29 Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wama batha fihima min dabba wasu ka ce fihima yana komawa ne zuwa ga ƙasa ita kadai saboda babu dabba a sama wadansu malamai suka ce a'a fihima yana komawa ne zuwa ga jinsi samawati wal ardi wannan nuna kina akwai dabba ma a sama kullu ma ya dub wato sun ka ce kullu ma ya dubbu ala al-ard abin da ke tafiya akan ƙasa sai wannan su malamai suka ce a'a kullu ma ya dubbu duk abinda idan yana tafiya yana taka wani abu suna ne dabba ko da a sama yake da dalilin wannan aya eh alaran ma kaji kaji wata sabuwar ku eh haka sun kace wallahi amma an kace dabba da larabci duk abinda yake tafiya sama ban kasa ko ko har abinda yake tafiya saman wani abu amma in an kace dabba a urfin larabawa ana nufin abinda yake da kafa guda hudu na tafiya akan su shi yasa in bahaushe yanzu ya ce maka wani dabba ne kaga sai a ce akwai matsala to kaga in ya iya tawili sai ya ce a ba ni na nace maka dabba ba Allah ne ya ce maka kaga nan yayi kwana eh mun gane ko to kaga wannan ya nuna cewa sai Allah subhanahu wataala ce wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir idan Allah so hada su su dabbobin nan gaba daya yana da iko aka haka kenan wannan ya nuna za a yi mi za a tayar da su to wannan kuma za ku ga kamar yanzu asar da suke nuna dabbobi za a ce su koma ƙasa za ka ga kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba to dalilan da suke nuna za a tada dabbobi hakikatan gasu hadisi na abu hurairah radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tu'addunna al-huquq ila ahliha za a sadar da haƙoƙi zuwa ga ma'abutansu yawmal qiyamati ranar tashin alƙiyama hatta yuqada har sai an yi qawad shine wato qisasi lishatil jalha ga dabba akuya wadda take jalha an gane ko allati la qarna laha wadda ba ta da mi ba ta da qaho min ashatil qarna daga wadda wato akuya ce mai qaho kaga wannan ya nuna kenan ta yadda su da za a yi menene hakikatan ne ba majazi ba ba sai ko ana fahimta ta ba to kaga wannan ya nuna karara za a tayar da su to me dalilin mutum ya ce a'a ba za a tayar da su ba kaga wannan ba hujja bace tabbas za a tayar da su kuma tabbas za a yi za a yi sakamako sakamakon nan kuma anan abin da kamata mu gane tsakanin musulmi da musulmi za a yi sakamako tsakanin kafiri da kafiri za a yi sakamako tsakanin dabba da dabba za a yi sakamako sannan tsakanin ma dabba da dan adam za a yi sakamako domin hadithin Abu Hurairah wanda ke cikin sahih Muslim wato dakhalat imra'atun annara fi hirra akwai matar da za a sa ta wuta saboda tayi saboda wata mage ko musako ko kyanwa bata barta ba ta tafi ta je ta nemi abinci an gane ko kuma ta daure ta bata bata abinci ba kaga kenan akwai sakamako kenan wannan yana nuna mu cewa akwai sakamako tsakanin dan adam da mi da dabba muna ganewa da kyau kenan kaga ashe waɗanda suke da dabbobi ya kamata su yi hattara musamman waɗanda suke da dabbobi da suke noma da su ko aiki da waɗanda suke neman kuɗi da dabbobi ya kamata su yi hattara domin ranar tashin alkiyama za a yi maka hisabi mun gane wannan kenan ya kamata a yi hattara sannan kuma hatta da kafiri in ka zalunce shi za a karɓa masa haƙƙinsa sannan 'yan aljanna kansu sai an yi musu hisabi wa junansu tsakanin muminai in muka dubi hadisi na abu huraira wanda da cikin sahihul bukhari mi manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yace man kanat lahu mazlama li akhihi duk wanda akwai zalunci na dan uwansa da yayi min irdihi na mutuncinsa aw shay'in ko wani abu falyatahallal minhu al-yawma ya nemi halacci ma'ana ya nemi ya yafe masa mi qabla an la yakuna dinarun wala dirham ka azo wurin da babu dinari da dirhami to kaga in kana lahu amalun salih in yana da aiki ukhidha bi qadri mazlamati sai a debo aikin ka na kurai a biya mutane dan haka wallahi ka ca zaluntar mutane dan ranar tashi alkiyama za a dauko haƙƙin su haƙƙin su a basu a debo ladar ka kana gani a ba mutum wa wa in lam yakul lahu hasanat in bai da ayyuka na gari ukhidha min sayyiati za a ɗauki munanan ayyukan shi sayyiati sahibihi sai a ɗauke munanan aikin mutumin kafa humila alaihi sai a dora maka ka ku ga lahira ko zulubin ka ya ishe ka balantana an dan karama wani to kaga wannan hadisi ya nuna za a yi kisasi tsakankanin mutane ina fata an fahimce ni akwai hadisi kuma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin sahihul bukhari na abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yuhsharu yahshuru Allahu al-ibada kina Allah zai tado mutane ko au yahshuru Allahu an-nasa rawi yayi shakka ka gane ko Allah zai tado mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace au ma'a bi yadihi ila sham kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi nuni da hannunsa zuwa kasar sham inda za a tado mutane uratan jam'i ne na al'ari wato suna ba su da sutura an gane ko shine ake ce ma zirk da hausa ko ko zindir ko gurlan gurlan da loba ba kaciya ma'ana wannan fatar wadda an ka yanke mutu lokacin an ka mai yanka jam'i ne na aghral buhman sannan kuma buhman sai ya tambaya qultu wa ma buhman bi ake nuhi da buhman yace laysa ma'ahum shay'un an gane ko babu wani abu tare da su to shi kenan fayunada bi sautin sai a kira su da sauti an gane ko yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba da wanda ya nisa da wanda aka san nisa duk suna jin shi sai Allah ce anal malik ni ne mai mulki an gane ko ana dayyanu ni ne mai sakamako Allah subhanahu wa ta'ala la yanbaghi li ahadin bai dace da wani ba min ahlil jannati daga cikin yan aljanna an yadkhul aljannata ya shiga aljanna an gane ko wa ahadun min ahlin nari akwai wani mutum cikin yan wuta yutalibuhu bi mazlama yana neman shi da wani zalunci da ya masa ko dan wuta kan zalunta sai a hidda masa hakkinsa ba ka shiga aljanna da hakkin kowa wala yanbaghi li ahadin min ahlin nari kuma ba zai yiwa ba ga wani dan wuta an yadkhula nara ya shiga wuta wa ahadun min ahlil janna a samu dan aljanna yutalibuhu bi mazlama yana neman shi da wani zalunci ina fata mun fince to to kaga wannan yana nuna cewa ashe kisasin da za a yi kisasi ne wanda yake na gaskiya babu wanda za ka bi ka tsira idan muka duba akwai kuma hadisi na abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi wannan man kanat indahu mazlama li akhihi falyatahallalhu an gane ko sannan kuma akwai wani hadisi hadisi ne wanda yake abinda na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihul bukhari an gane ko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza khalusal mu'minuna minan nar kenan idan yan aljanna sun ka tsira daga wuta sun ketare sirati shine khalusa kenan hubisu sai a tsaida su bi qantaratin a wata gada ita ake ma qantara ana ce mata kuma aljisru ko da larabci larabci ma irin larabci na je yan saudiya suna ce mata kubri da larabawa irin na gida zaka suna cewa kubri to ni ban san wannan din larabcin ba ko ingantaccen larabci na fa yataqasuna sai ayi muqasa inji malaman zaure dandanewa ma'ana za a yi kisasi kowa a bashi hakkin shi mazalim kanat bainahum fi dunya yataqasuna mazalim kanat bainahum fi dunya zalimcin da sun kai majuna a duniya ina fata an fahimce ni hatta idza nuqu sai in an tace su wa hudhibu shi ma an ka tace su to adina lahum bi dukhul udhina lahum bi dukhulil janna sannan Allah shi musu izini da shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi kinan na rance da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da a hannunsa la ahaduhum dai daga cikin su adallu yafi dalili ma'ana yafi sani kinan a'rafu yafi sani bi maskanihi fil jannati da wurin shi a gidan aljanna la ahadum kenan bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fid dunya ya hi sanin gidan shi na aljanna da irin gidan shi na duniya kaga allahumma amin alramma mu muna son mu shige cikin na kokon ina fata ana fahimta ka to kaga wannan dai ya nuna za a yi adalci tsakankanin mutane kuma waɗanda za su fara shiga aljanna galibi talakawa ne ina fata an fahimce ni hadithin abu hurairah wanda imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim wanda tahajjatil jannatu wan nar wata da aljanna sun yi sa sun yi sa sun yi jayayya kenan sun tattauna fa qalatin nar wata tace usirtu an fifita ni bil mutakabbirina masu girman kai al mutajabbirina masu babakere kaga da kaga kana da girman kai kare ka ta kaji wa qalatil jannatu aljanna tace mali mi ya same ni la yadkhuluni illa du'afa'un nas sai masu raunin mutane wa saqatuhum da kuma saqat ya an ce saqat abin da ya fadi ma na mutane na kasa kasa ina fata an fahimce ni to kaga wannan kowanne yana da wanda zai yawan shiga a cikin shi mu dai muna fatan mu zama toci wanda za su shiga aljanna babu romu da girman kai ko abin da ya kama da haka ina ina fata an fahimce ni to wannan yana da kyau mu fahimci cewa wato aljanna da wuta babu wanda zai shiga sai an yi mi sai an yi masu adalci kuma za a yi hisabi tsakanin mutane da mutane da kuma aljannu da mutane in sun zalunci mutane da tsakanin aljannu da tsakanin dabbobi da tsakanin mutane da aljannu da kuma mutane da dabbobi don wannan ya nuna in an tayar da su duk sai an yi wannan sai zamanto nahshuruhum annas wal jin wal baha'im sai zamanto hum din nan in ma ka doki domiri ne na uqala'u to su aljannu uqala'u ne kuma karba ne mutane kuma uqala'u ne to ai mutane akwai mata cikin su kuma karba ne aljannu kuma akwai mata cikin su ko ba haka nan bane to dabbobi ba a kawo su ba sai ka ce an yi taglibi janibil aqil ala janibi ghairil aqil tunda dabbobi za a tayar da su ko kuma ka ce a'a nahshuruhum tunda Allah yake magana to shi ba a cewa dabbobi ba su fahimta su suna fahimta abin da Allah yake nufi da su sannan su ma dabbobin suna da mata suna da maza sai ka ce an yi taglibi janibi dhukuril jinni wal insi wal bahaimi ala janibi wato inasiha kaga ka huta karatu ne wanda yake kwance irin wannan karatu dole sai an yi shi sannan za a ganin wato yadda al'amarin zai kare ba to a ƙarshe abu guda kamata mu kawo bayan mun bayanin dabbobi shin mutanen da suke atfalul mushriki na 'ya'yan mushrikai can cikin tafsirin ramadan mun kawo sun ce aljanna za a kai su ko ba kana bane wasu ka ce wuta za a kai su wasu ka ce za a sa su cikin ahlul fatra da su da al wato abin nan eh, al albulhu bulhu da larabci ba'un mai dhamma da lamun da hababba bulhu jam'i na ablahu mutumin da aka haife shi wawa gele dolo hayyar girma hayyar mutu dolo me ya hukuncin su waɗansu malamai suka ce za a sa su cikin aljanna wasu suka ce a'a su ma za a sa su cikin ahlul fatra waɗanda za a yi ma jarabawa ranar tashin alkiyama ba sani ko mun fahimta ba wasu atfalul mushrik atfalul mushrikin wasu kuma sun kaga a'a su za a kai su aljanna amma ba za su manto mutane ba manya an gane ko zai zamanto mutane ne waɗanda za a bar su a matsayin 'yan yara ƙanana masu ma 'yan aljanna hidima waɗannan da an ka ce wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka annahum lu'lu'un makrun ko ba haka nan bane da yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in suka ce waɗannan yaran ne da mushrikai auladul mushriki to kaga mas'ala ta tayar da mutane da yin hisabi akan su mas'ala ce wadda tana da faɗi ƙwarai da gaske wato a cikin nassoshi na alqur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na ƙarshe wanda ya muna saura shine akwai wani hadisi wanda yana da iskali in ka diba a cikin doktora da aka rubuta a ƙasar Saudiya al ahadithul mushkila al warida fi tafsir al Qur'an al Karim ardun wa dirasa na Dr. Ahmad bin Abd bin Abdulaziz bin Muqrin al Qusayyir a safha ta 105 nan ya kawo wata mas'ala mai ƙarfi shine cewa karkashin aya inna Allah la yuzlimu mithqala dharra da kuma wala yuzlimu rabbuka ahada da ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to ciki akwai hadisi na Abu Huraira wanda mun kawo da zuwa wata lafazi nashi wanda ikhtasamatil jannatu wan nar ko ba haka nan bane aljanna da wuta sun yi jayayya to sai yake cewa bayan ita wuta ta faɗi waɗanda za su shigarta aljanna ta faɗi waɗanda za su shigarta sai wannan lafazin na hadisi ya ce wa innahu yadda sha'ani yake kuma tabbas yunshi'u lin-nari man yasha'u Allah zai kagi waɗansu mutane ya sa su a cikin wuta fayulqauna fiha sai a jefa su a cikin ta fataqulu sai ta ce hal min mazidin akwai kagi wanda ta faɗi wannan su uku hatta ya a fiha qadamuhu sai Allah ya dora dugadugansa a cikin wuta fatamtali'u sai ta ci kawai raddu ba'daha ila ba'd sashen ta kuma zuwa sashe wa taqulu qattu qattu qattu wa wannan sura daga cikin ahadith waɗanda wasu ce a a ayan siffanta Allah da kaza ɗan Qur'ani ne suce kaji an ce wai Allah zai shiga wuta a ai ba mu siffanta Allah da halittunsa ya kaifiya za ta faru ba mu sani ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari kuma mun amince in kai baka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan hadithin na cewa Allah zai kage waɗansu mutane ya sa su cikin wuta to kaga nan nan ma sai su ce to kai kajiya an ce Allah ya yi zalunci to da aka zo bayan an fitar da wannan hadisi tunda wannan hadisi ne yana cikin sahihul bukhari an gane ko hadisi na cikin sahihul bukhari kitabut tauhid hadisi na 7949 an gane ko to sai malamai suka zo wajen tattaunawa kan wannan hadisi an gane ko to da suka zo sai suka ce hadisin ya zo da rauni ba wai hadisin ya zo da rauni ba wanga lafazin na Allah zai halicci wasu halittu ya kada su cikin wuta sun ka ce wannan lafazi da'ifi ne saboda an riwaito hadisin ta fuskoki daban-daban to hanyoyin da an karwaito su an karwaito hadisin hanya guda ce an ka samu cewa menene Allah zai halicci mutane ya sa su a cikin wuta alhali wasu riwayoyin cewa suka yi Allah zai kage waɗansu mutane ya sa su a aljanna to kaga yan aljanna ne falal Allah ce amma lafazin da yazo da cewa cikin wuta malamai sun ce akwai kuskure cikin sa wa innahu yunshi'u lin-nari man yasha'u fa yulqawna fiha ibn al-qayyim ya dha'fa wannan ziyada da kuma wato abin nan shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi wa rahimallahu tabi'a al-muslimin wadansu daga cikin malamai sai suka tafi cewa a'a hadisin ba da'ifi bane kuma wannan lafazin kanshi ba da'ifi bane me ya hujja su sai suka ce to ga yadda za a yi akwai ra'ayi na ibnu hajar al-asqalani shi ya tafi cewa a'a wannan lafazin gaskiya ne amma yace wa yumkinu iltizamu an yakunu min zawil arwah tana yiwuwa suna daga cikin ma'abuta masu rai walakin la yu'azzabuna sai dai da Allah zai jefa su ciki ba don yi musu azaba ba kama fil khazana kamar yadda mala'ikun da ke tsaron wuta ba azaba ake yi musu ba mun ji wannan da kyau sannan kuma waɗansu sun ka ɗauki ma a hadisin mazhabu qabulin riwaya mutlaqan sun ka ce kai hadisin ma a ɗauke shi mutlaqan ba sai an ce Allah ba zai musu azaba ba ina fata an fahimce ni shine wato ra'ayina al-muhallab yake cewa inna Allah inna lillahi an yu'adhiba man lam yukallifu li ibadihi fi dunya Allah yana iya azabtar da wanda bai yi masa takalifi ba a nan duniya za ku ga azaba in ta zo har da yara take samu wani lokaci ko ba karamba ne amma ai ba su yi laifin komi ba muna ganewa amma malamai sun kace da an ka zo wajen tarjihi an gane ko hadisai da ya zo wannan hadisi da ya zo ce za a sa za a yi wata halitta a kada ta wuta sun tafi cewa a yi tarjihinsa sun ka ce dalili kuma ga dalilai annal haditha rawahu thalathatun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku suka ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abu huraira ya ruwaito shi ina fata an fahimce ni wato riwaya uku ta abu huraira akwai hadisi na abu sa'id al-khudri akwai hadisi na anas bin malik sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga duk waɗannan hanyoyin da sun ka zo hanya guda ce ɗaya ta zo da cewa za a ɗauki halitta a kaɗa su cikin wuta dukkan riwayoyin saura sun ce mi aljanna na za a sa su sannan kuma suka ce abu na biyu domin Allah ba azzalumi bane to kuma kenan Allah ya ɗauki waɗansu ya kai su a can cikin wuta kaga wannan ya nuna kamar mi kamar Allah subhanahu wataala wato ya azabtar da su ba tare da su yi wani abu kuma ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula abu na uku sun ka ce annan rawi shi wanda ya riwaya kassara fi siyaqihi lil matan yayi tafsiri ma'ana bai kawo lafazin gaba ba sai ce wa qalatin naru wa lam yadhkur ma qalat kaga yace wuta ta ce amma a riwaya shi bai ciki ba kinan yana nuna bai kawo hadisin gaba daya ba sannan kuma abu na hudu sun ka ce tajannubul muhaddithin li ikhraj riwaya Imam Bukhari ya fitar da ita amma tare da ya fiddo sauran amma Imam Muslim waccan riwaya ba sai da ya ga akwai shubha gare ta bai kawo ta ba abu na biyar sun ka ce Allah ya faɗa da nassoshi da kuma ijma'i da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai zai azabtar da wani ba sai yayi sai ya sai ya bashi ya kallafa shi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul an gane ko to wannan kuma ita ce sunna ta Allah subhanahu wata'ala ba zai azabtar da wani ba sai ya kallafa shi shi ko falan tajida li sunnati llahi tabdila wa lan tajida li sunnati llahi tahwila kaji takaitaccen bayani game da waɗannan mutanen don kakka zo dan qur'aniyuna ya dauko maka ce cikin sahihul buhari an ce Allah zai halicci wasu ya kada su cikin wuta to kaji abinda malamai na sunna sun kace da malaman hadisi wannan a takaice ne ne kawo maka shi wallahu ta'ala a'lam ina ganin da ga mas'ala sai mu barta haka malam mu je aya ta gaba na'am اللهم آمين ستمي فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين
to idan muka duba wannan aya cikon maganar abinda waɗancan da an ka bauta ma sun ka faɗa fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum ba sai mun tsaye cikin bayanin abin da sun ka faɗa ba ma'ana mu dauko littafan mu ilmul munasaba domin wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun wa qala shuraka'uhum kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin ina ganin ai wanga ba sai mun yi dogon bayani ba to shikenan fa kafa za mu dawo yanzu kenan tun da babu asbabun nuzul mun faɗi munasaba sai mu diba cikin jalalaini mi ya kawo game da wato abin nan fakafa billahi kenan Allah ya isa wannan ba'un ana kiran tasila ko za'ida litta'kidi asalin ta kafallahu shahidan bainana wa bainakum sai an ka ƙara ba'un litta'kidi kenan asalin lafzul jalala fa'ili ne a haƙiƙa amma a lafazi majruri na an gane ko irin wannan a larabci akwai shi muna ganewa ga fa'ili ana ganin shi amma saboda ƙa'ida ta larabci sai a ƙara wani abu don ta'akidi ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir asalin shi an taqulu ma ja'ana bashirun wala nadhir amma sai an ka ƙara min domin ta fitar da shi lizuhuri alal umum ala tansisi fil umum domin an ka ce ma ja ana bashirun na kira ce fi siyaqin nafi wani mai gargadi bai zo musu ba wani bashirun wani mai bushara bai zo musu ba wala nadirun ko mai gargadi to kaga na kira fi siyaqin nafi tufidul umum amma ai an ka kara min an ka ce ma ja ana min bashirin wala nadir to akhrajathu min adh-dhuhuri ila al-umum ala tansis fi al-umum ta maida shi umumi ne wanda zo karara to irin wannan shine dan haka dan qur'ani ne sai ka shirya fa kafa billahi Allah ya isa ya kasance ko shahidan mai shaida bainana wa bainakum tsakanin mu da ku Allah ya isa ya kasance mai shaida tsakanin mu da ku in muka duba wato a cikin al'itƙan fi ulumil ƙur'an na imamu suyuti wajen lokacin da ya bayanin wato abinda kalmomi suke ɗauka na alƙur'ani a safha ta ɗari uku da tis'in da biyu ina fata an fahimce ni a safha ta ɗari uku da tis'in da biyu fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum a cikin wato suratu wato yunus kafa tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto shahidan mai shaida bainana wa bainakum tsakaninmu da ku. Yake cewa fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya kasance mai shaida tsakaninmu da ku, ina ganin cikin mujalladi na biyu ne. Allah ya isa ya kasance mai shaida tsakaninmu da ku, in kunna an ibadatikum. mai jalalai ne yake cewa in kunna an ibadatikum laghafilina fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in yace mukhaffafa muna ji da kyau kaga in ka ji wanga larabci mukhaffafa me yake son a ce mukhaffafa wanda ba ta da nauyi ce mara nauyi shine khafif ko amma nan na hauna yi ma'ana asilinta inna ne sai an ka ce in kunna kina a wajen shi inna kunna mu mun kasance an ibadatikum game da ibadar da kun kai muna la ghafilin marab kanani ba mu san kun yi ba to tunda ba mu san kun yi ba ka zo ka bauta mu gumci bai san kai ba ya za a yi ka zo gaban Allah subhanahu wataala ka ce shi ka bauta ba waye saka mun gane wannan to amma anan da ya kawo ga magana in kana bibiyar ilimin nahau sai ka iske maganganu ne daban-daban kenan waɗanda sun ka ce in asalinta inna ne magana ce ta ‘yan basra sun ka ce inna ta sai an ka ce in sai sun ka ce lakin na muhmala ma'ana ba ta aiki domin mi domin fi'ili ne ya zo bayanta ina fata an fahimce ni ita ko inna fi'ili bai zuwa bayan sai dai mi sai dai mi sai dai suna to amma tun da muhmala ce sai fi'ili ya zo bayanta in kunna amma waɗansu malamai an gane ko malaman nahu sai suka ce a'a malaman kufa sun ka ce in bi ma'ana ma ita ko la bi ma'ana illa malaman kufa ai wai asalin magana ma kunna an ibadatikum illa ghafilina mu bu kasance ba daga bautar ku face mi face marabkana akwai wani malami ana kiran shi imamu qutrub malamin lugani ana da ko eh na lugana ko na faɗi daidai qutrub asalin shi sunan wata dabba ce mai yawan tafiya ƙasa ƴar ƙarama an ce siba waihi malamin kuturub ne shi ya sanya suna kuturub saboda dabba ce mai yawan yawo siba waihi ko da ya bude kofar gidansa sai gami sai ga kuturub tun da sassahi sai sanya masa suna kuturub to shi wannan kuturub din sai ya ce in kunna an ibadatikum laghafilina yace in bi ma'ana qad yace wallamu za'ida ma'ana sila litta'kidi yace kina asalin magana in kunna an ibadatikum al-ghafilina qad kunna an ibadatikum al-ghafilina tabbat mun kasance daga ibadaku marabkana ba mu san abin da kun kai ba dan haka kuna kun je kun kai shirmen ku dama Allah ya faɗa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ya ce za su kafirce musu to gashi nan ko sun kafirce musu in kunna an ibadatikum laghafilina ko ba haka nan bane istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau ko ba haka nan bane za su kafirce musu to don haka mutum ya yi nisa da shirka shirka ba karamin bala'i ba ce tana haddasa asara ta duniya tana haddasa ta lahira tana haddasa al'adrarul hissiyyati wal ma'anawiyya idan mutum yana shirka to yayi hasarar imanin shi yayi hasarar kuma ɗabi'o'in shi na gari ko ba kana bane kuma yayi hasarar dukiya kuma in yatta lahira kuma yayi hasarar ni yayi hasarar aljanna ya shiga kuma cikin wuta in ƴaƴan shi sun bi shi kuma yayi hasarar su qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ahlihim yawmal qiyam in kana shirka tun kana da kuɗi sai ka zan talaka yau a ce ma kawo kaza dama suna auna mutum in sun ga babban mai kuɗi ne su yi ta ɗora mai manya manya abubuwa in kuma sun ga talaka ne sai a dan bishin dan ce kawo ni ina fata an fahimce ni in sun ga sun gurgure mutum kuma shikenan sai su gaya mai abin da za a rabuwa wani mutum da ya zo ya yi neman kuɗi ya yi neman kuɗi bai samu kuɗi ba sai zo wajen boka ce don Allah shi na son wai kaji don Allah ya ce a dan buga mai harkan nan yana shakka yana ganin bai san ya ga ya tsuha ya yi bidan kuɗi an yi dande an yi yawon duniya an je turai an je america an je ƙasashen gwarawa an je na larabawan an buga an yi ciwa-ciwa an yi cin amana an yi fi nine kuma kuɗi sun ki zuwa kuma gashi tsuha ya fara kama shi ce a dan buga mai a gadi shi akwai dan wani abu to boka sai ya dibiri ga shi ya ga alamun maciyaci na an gane ko to in sun ka gane matsiyaci kake ba sun su bata lokaci gare ka dama sai in sun san kana da wadata ko mawadaci kake idan sun ka gane sun tsace ka sai su yi yadda za ku rabuwa sai ya buga mai ya buga mai sai ce mai to gaskiya abin da da gani nawa harkan nan shiru ne to shi kuma yana da kuɗin kuɗi sai ce a shi bai yadda ba ya ce boka ƙarya ka kai ban yarda ba ya ce in dai haka na so in yarda da magana da ka faɗa buga min ka faɗa min ranar da zaka mutuwa ka gani yanzu ya dawo saboda ba a gaya mai ba an nuna mai ba zai kuɗi ba sai ce bai yadda ba a buga mai ranar da zai shi bokan ya faɗi ranar da zai mutuwa in ya faɗi wannan ranar to ya yadda da cewa shi ba zai arziki ba kaga shi su ma sun san shirme ne Allah ya kyauta to kaji dai gumaka sun ka ce in kunna an ibadatikum la ghafilina in mun dauki gumaka ne suka yi magana sai ya zamanto nan wato an dauki zamiri na uqala an dora ma ghairul uqala in kuma mun dauki cewa a'a waɗanda aka bauta ma irin mutane ne da aka bauta ma waɗanda ba su sani ba an gane ko sai da mutuwa in kunna ana ibadatikum la ghafilina uqla'u ne ko kuma ka dauki a'a ababen da aka bauta ma game da Allah ba a cewa wannan yana da hankali ko wannan bai da hankali dukkan su halittu suna fahimta idan Allah ya musu magana muna ganewa amma mu a wajen mu sai a ce an yi taghlibi janibil uqala'i ala janibi ghairil uqala da waɗanda aka bauta ma irin mutane da mala'iku da aljannu an gane ko waɗanda ba su sani ba muna ganewa da kuma duwatsu da aka bauta ma da gumaka za su ce in kunna an ibadatikum la ghafilin fa ghallaba janib al uqala ala ghairi janib al uqala amma bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu malam mu je aya ta gaba hunalika na'am hunalika tablu kullu nafsin بما أسلفت أنا رمى دي بآية نندكو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
Na'am, idan muka duba ana zancen ranar tashin alkiyama ne, ko ba haka ba, sa Allah subhanahu wa ta'ala ce hunalika, idan muka duba sai ka yi hattara. Ita kalima ta hunalika tana buƙatar ka san a larabce shin daga ina ta samu asali. Ba wai haka na kawai za ka zakkuwa ba ka zabura ka ce a'a hunalika ka fassara ta. Ibn Ashur ya ce tazyilun, ya an ce azzailu shine bundi ko wutsiya. tazilun ma'ana kenan cika magana domin idan dabba ta wuce abin da zai biyo baya ciko ne tunda ko ka ce wuce an kai ai tana wuce ko don ka gane da kyau tazilun cika magana ne wa fadlakatun da fadlaka mene ne fadlaka a larabci kai dan jami'a mai jin larabci ni a fadlaka kaga an barka baya asilin ta fadhalika ne an yi ishara an ce fadhalika ai wancan ne ko fadhalika alladhi yad'u al-yatim sai an ka hada da fa'un da zalika din gaba ɗaya an kai ta'un an kamar da su suna uslubun da sai an ka ce fazlaka ishara ce lil jumal sabiqa ga jumlolin da suka gabata min qawlihi wallahu yad'u ila daris salami ila huna wa huwa i'tiradun bayna al jumal al muta'atifa kuma i'tiradi ne ita hunalika tablu i'tiradi ne an gane ko wal isharatu ila al makan kenan ishara zuwa ga wuri ne alladhi umbi'a anhu wanda Allah ya bada labari nahshuruhum ay fi dhalika almakan alladhi nahshuruhum fihi kenan fa dhalika ishara ce zuwa ga wurin da an ka fahimta inda Allah subhanahu wataala ce zai mi zai tayar da su mun fahimci da kyau hunalika Imam Suyuti a cikin al-itqan fi ulumil Qur'an sai yace huna rike da kyau ismun suna ne yusharu bihi wanda ake ishara zuwa da shi lil makanil qaribi ga wurin da yake kusa sai a ce huna sun ka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna yace to wa yadkhulu alaihi lam ko wa yudkhalu alaihi lam ana sa mishi lamun shi huna din nan wal kafu da kafun fa yakunu lil ba'id sai shi koma nesa kenan asali an ka ce huna nan wurin nan in an ka ce to sai a ƙara lamun kuma ana iya ƙara kafin don a nuna wurin yana da nisa sai a ce hunaka wancan wurin mai nisa ko to kuma ana ƙara lamun sai a nuna ya ƙara nisa hunalika can can can can to kai ka ce karatun luga bai da amfani an gane ko imamu abin nan amma imamu suyuti ya ce wa qad yusharu bihi lizzamani asalin huna ana ishara ne nuni zuwa ga mi zuwa ga wuri amma wani lokaci ana ishara zuwa ga zamanin da ya wuce ittisa'an dan yalwata halshi ma'ana larabawa asalin shi na wuri ne amma wani lokaci saboda yalwa cikin yare sai a yi amfani da shi ga mi ishara zuwa ga lokaci yace wa khurrija alaihi waɗansu malamai sai suka yi amfani da wannan sun ka fitar da ma'ana ko suka fitar da ka'ida a wannan shine hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat kenan wancan zamani da an ka tayar da su wa yawma nahshuruhum shi bai ce yana koma zuwa ga mi ba zuwa ga almakan amma ibnu ashur ya ce yana koma ne zuwa ga makanikin da an ka ce za a tayar da su amma shi imam su ya ce a'a ai yawma an ka ce kenan hunalikal yawm wannan yinin kuma sannan Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba wasu ka ce hunalika yana koma ne zuwa ga wurin da ya ga maryam a can wurin nan wasu ka ce a hunalika da'a zakariya rabbahu a lokacin nan wancan da ya ga maryam ta yi sai ya roƙi Allah subhanahu wataala to kai kaga in ka ce lugha ba za a karance ta ba ba za a fahimce ta ba to kaga qur'anin ma sai ka samu matsala mun gane wannan ko to hunalika a can ibn mai jalal ya ce ai zalikal yawm kaga shi ma ya dauki al yawm wannan yini da mun kai an kai bayani akan shi tablu kullu nafsin sai ya ce min al balwa al balwa shine wato jarabawa ko musiba asalin balwa asalin ta jarabawa ne amma wani lokaci an ka ce al balwa ana nufin musiba wani lokacin kuma an ka ce mata ummu bihil balwa ba ana nufin abin da musiba ta haɗe ba uslubi ne na malaman fiqihu ana nufin abin da ya kamata jama'a masu yawa su san shi inda abin nan akwai shi da jama'a sun san shi mata ummu bihil balwa galibi fuqaha su amfani da shi sai su ce wannan abin inda dai ya tabbata ai ya dace a ce da yawa daga cikin jama'a sun san shi ka rike da kyau dan in baka san istilahin malamai na ilimi ba sai ka je ka yi mi ka je ka yi banna to hunalika tablu kenan rayuwa za ta jarrabi sai mai jalali ne cewa fi qira'atin a wata qira'a bi ta'aini da ta'un guda biyu min tilawati daga tilawa to kaga qira'o'in nan shin mutawatirai ne ko ba mutawatirai bane kaga bai kawo ba shin wane ne ya karanta da ba'un bai kawo ba wane ne ya karanta da ta'un bai ta'un biyu bai kawo ba kaga sai kai takhrijin waɗannan ilmul qira'at ka san su ka san in mutawatirai ne koko da mutawatira ne da shadda sannan ka san ya ake taujihin su bari mu ji abinda malamai sun kace hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat sai suka ce wannan qira'a hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat imam hamza al-kufi da imam al-kisai al-kufi da imam khalaf al-kufi su sun ka karanta tatlu kullu nafsin ma aslafat bita aini kenan minat tilawati wasu sun ka ce tatlu tana karantawa ma aslafat abinda ta gabatar wasu malamai suka ce a'a tatlu kullu nafsin kowace rai za ta za ta bi bayan ma aslafat abinda ta bauta ma kenan abinda ta gabatar na shirka na wanda ta bi to za ta dawo in gumki naka koma bayan shi waɗansu suka ce to kira'a tablu za ta jarraba ma aslafat abinda ta gabatar za a baka littafin ka ka karanta kenan sai zamanto da tablu da tatlu duka daya tunda in ka bincika littafin ka ka jarraba shi zaka gami zaka karanta abin da ka aikata wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما كان بني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك أني سلطانية ووضع الكتاب fatara almujrimina mushfiqina mimma fi kaga suna jin tsoro saboda sun san abin da ke ciki wa yaqulu da ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada akwai sauran bayanai amma za mu bar su sai sati na sama tatlu kullu nafsin ma aslafat abinda tabbaro baya abinda ta gabatas ko mu ce ta karanta ko mu ce tablu za ta jarraba tunda in ta karanta za ta jarraba ta ga abin da ta aikata tatlu za ta karanta ko za ta shiga bayan abin da ta aikata kenan guma kan za su kuma baya kullu nafsin kowace rai ma aslafat mai jalalin ya ce ma qaddamat min al'amali abin da ta gabatar na aiki wa ruddu ila Allah za a mayar da su zuwa ga Allah maulahum majibincin lamarin su asalin maula maf'alu ne maulayu ne amma saboda ya'un ta zo karshe daga waliya alramma kaga waliya ai shi diya'un ne asalin shi amma sai an ce maula don a nuna maka maf'alu kenan maulayu ne amma sai an ka maida ya'un ta koma alifun saboda ta zo karshe alhaqi Allah shine majibincin lamarin su na gaskiya athabiti tabbatacce ad-da'im wanda yake madawwami ina fata an fahimce ni to wannan kuma sai an yi aljam'u bainal ayat dan nan ya ce za a maida su zuwa ga Allah maulansu bayan ya ce shi Allah waliyin masu imani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur amma su kafirai sai ce wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut ko yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat sannan kuma ya ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu sai ce bi wa anna al-kafirina la maula lahum ya ce ba su da waliyi ko ba karan bane nan kuma ga sai ce thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq kuma a alƙur'anance kuma duk ƙur'ani na kai ɗan ƙur'ani yuna ina fata ana fahimta ta mun gane wannan da kyau a'a nan sai a ce inda ya ce faƙatilu allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytan sai inda ya ce wilaya wilaya ta Allah kala biyu ce akwai wilaya amma akwai wilaya khassa al-wilaya amma wadda take muta'alliqa bin nasri wat ta'yid to nan da aka ce Allahu waliyul ladina amanu shine mai taimakon su shine mai gadar da su shine mai shiryar da su amma akwai wilaya amma ta tafiyar da al'amurra na kauni gaba daya to nan ta shafi musulmai ta shafi kafirai shi yasa ce summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq na fata an fahimce ni sannan sai ce huwal qahiru فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على له الحكم وهو أسرع الحاسبين وضل عنهم ما يجلالين غابة ما لمن زوري سنك يا فكو كوم يا بويو anhum daga barin su ma kanu yafsaruna abinda sun kasance suna kirkira ƙarya alaihi gare shi mina shirki ko mina shuraka'i na daga ababen bauta wanda sun ce za su taimake su dama sun ce za su shiga tsakanin su ne da Allah wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa sai ga kiyama ta tsayi su yi takribin su zuwa ga Allah ba dalla anhum ma kanu yaftaruna akwai sauran bayanai cikin wannan aya amma mallan karanta mu da wannan wato ayoyi guda biyu waɗanda suke suna da wato kalmomi masu daɗi qul man yarzuqukum qul man yarzuqukum min as-samai wal ard أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا cike cike cike sauran تسرفون guda كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
abinda muka faɗa ya zama to ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh